الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci yau muna litinin daren talata wanda kuma yau ashirin ne da hudu ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da 24 ga watan uku hijirar miladiya 2000 da 25 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 100 da nawa ne arama da 20 da 127 haka ne za mu tashi kan aya ta 128 cikin wannan sura mai albarka suratul taha daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya kafin mu shiga tambayoyi a karatu akwai tambayoyi a takaice kafin na wanda ya rubuto takarda yana magana akan rashin lafiyar ɗanshi yana neman addu'o'in yan uwa yaro da ɗan shekara biyar kuma yana fama da abin nan na jinnu rashin lafiya na aljanu wanda akan ɗaga shi a buga shi da ƙasa musamman ya ce goshinsa ake bugawa idan ciwon ya kusa warkewa sai kuma a ƙara ɗaga shi a buga da ƙasa kuma yaro ɗan shekara biyar in banda ma zalunci irin na aljanu Uh, to Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah sa kuma ya zama kafara ne uh, yan uwa sa shi a cikin addu'a musamman cikin waɗannan kwanaki masu albarka uh, shi kuma daga ciki ce na buƙatar shawarwari to shawara ba irin wannan mahalli na karatu za a bayar ba sai dai ina ga mu magana da kai a bayan karatu insha Allah Allah ya bashi lafiya akwai wanda ya rubuta takarda kuma dan uwa muna addu'a ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu Allah ya kara mana kaunan juna dan Allah ya tara fuskokin mu gaba daya a gidan aljanna wanda ita ce babban nasara sai kuma tambaya na farko dangane da wannan kwanaki da muke ciki masu albarka washin akwai falala ne game da yin sadaka a cikin su akwai falala na musamman ko lada ke babbu in kai sadaka cikin dararen nan na goman karshe to abubuwa ne guda biyu na farko babu wani aya ko hadisi da za a ce ga wani falala na yin sadaka a dararen goman ƙarshe waɗannan darare na goman ƙarshen ramadan ta ga wani falala na yin sadaka a cikinsu illa iyaka abin da kawai malamai suke faɗa wanda watakila shi ya ɗauki hankalin masu irin wannan maganan shine cewan dacewa da daren lailatul qadari kaga ita ko ba san a wani dare take ba to sai ake so ka yawaita ayyukan alkhairi a cikin wannan daren idan ya dace ya faɗo a wannan daren ne za ka samu lada ninki ba ninki na har sama da wata dubu shi na abin da ake nufi amma ba kwanaki goma ƙarshen ne in kai wani abu kai sadaka a ciki ladan su ya fi na ashirin da muka yi a baya ba ina fata an gane ana nufin da idan ka dace da kai wani abu na alkhairi ko sallah ne ko sadaka ne ko menene a cikin wannan dararen to ladan in ya faɗo daren lailatul kadari ne shine abin da ake magana har wani malami yake cewa idan kai sadaka da dubu ɗaya za a mai da shi sama da ainihin dubu sau dubu kenan ina fata an gane to ire-iren da waɗannan hanyoyin ake bi to kaga ba san wani dare bane balle a ce yau za ka yi ko jiya ko shekaran jiya ko gobe ko jibi sai dai kawai a ta ayyukan alkhairi har kwanakin su kare a nan kana da yakinin ka samu daren lailatul kadari kamar da murga mun yi bayani a baya wani na tambayawa akwai annabin da yake raye bayan annabi isa to me za ka samu a cikin yana raye za ka je ka gan shi ne yana rayen ma a danga tambaya mai amfani don allah wani kada ce ba a karanta ba ne an karanta babu wani annabin da yake raye in yana raye ma wanda aka ce kai imani da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa kana imani da su ne amma baka bin shari'ansu amma da aka ce kai imani da shi ka bi shari'an shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce ka bi shari'an annabi Musa ko Isa ko Nuhu ko Ibrahim ba ina fata an gane tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kuma duk wanda ya imani da wani annabi ma cewa aka fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasyakfikahumullah wa huwa samiul alim dole duk wanda ya imani sai ya imani da manzon Allah imanin ya cika alaihi salatu wassalam kila abin da ya dauki kanshi akwai kisoshi da ake bayarwa babu laifi a faɗa a babin amana na ilimi akwai waɗanda suke ci annabi khidir yana raye har yanzu an gane ko khidir wadda mun karanta kissan shi bara cikin suratul kahaf shi da annabi musa aka ce to shi yana na har yanzu bai rasu ba to wannan maganar dalilai guda uku ke rusa ta ta maganar ba gaskiya bace ba dalili na farko babu aya qur'ani da Allah ya ishara da khidir yana raye na biyu babu hadisi ko guda ɗaya da annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce khidir yana raye ko mun taɓa haɗuwa da shi ko ya zo mini babu shi ina fata an gane babu wannan hadisin abu na uku wanda shi ma babban dalili ne malamai suka ce inda khidir yana raye wajibi ne sai ya zo ya yi mubaya ga manzan Allah alaihi salatu wassalam wajibi shi ne in bai zo ba kuma yana da matsala da Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin duniya inda yana na annabi zo to zai bi bayan manzan Allah ne alaihi salatu wassalam ke sa Allah ya ce ya rike alkawari da annabawa lama ataitukum min kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu alkawari duk annabin da Allah ya ko sai da ya kira shi ceto idan har kana raye akwai wani annabi da zai zo zai gaskata abin da ka zo da shi la tu'minunna bihi lallai ka tabbatar ka imani da shi walatan surunna sannan ka taimake shi ka zo ka shiga cikin sahabban shi a je yaƙi da kai ai kaza ai kaza ai kaza ina fata to tunda khidir bai zo ba baya nan kenan inda yana nan dole ya zo da shi za a je badar shi za a je uhudu da tabuka da khandaku duka wajibi shi ne ya zo shi ina fata an gane tunda ba gan shi ya zo ba ya tabbatar da cewa baya nan kun gane ko ka'ida ce rai Allah halicce ta dole za ta koma ga Allah babu wani wanda ba zai bar duniya ba tun da me wanda fi kowa ma ya bar duniya walau kanatid dunya tadumu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda akwai wanda duniya za ta wanzu mishi ba zai gushe ba da annabi yana nan a raye a Madina alaihi salatu wassalam amma ya koma ga Allah dan can din yafi mishi nan ina fata an gane dan neman izinin shi aka yi a ɗauki ranka ko a barka yi ce fin rafiƙil ala shi kawai ba za a ɗauke shi ne bai sani ba mala'ikan mutuwan sai ne nemi izini an aiko ni an ce ne nemi izini ka ban dama na ɗauki ranka ko kuma in barka duk wanda ka zaba zan koma na gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da shi fin rafiƙil ala duk sahabbai su da suke wuri sun ji wannan magana ashe da mala'ikan mutuwa yake magana an gane ko yace zai tafi wajen abokan shi manya manya annabawa kenan alaihi salatu wassalam to wannan dai a takaice shine amsan tambayanka sai tambaya ta karshe wannan yana magana akan cewa da muka yi magana halaccin carbi jiya sai ya ce waito kamar sawa a wuya fa Allah ya rubuto su abubuwa ma da sawa a wuya da wane ne wane ne ya rubuto su abubuwa sauran ba zan karanta ba an gane ko abinda da nake so ka sani shine ba wai sa carbi a wuya ba duk abinda za ka yi ba don allah ba babu lada ko menene shi ko karatun ƙur'ani ne in kai ba don allah ba to babu lada dai sho ta hanya yanzu yake so bi to bari mu dawo da kai kan hanya ka ɗauko ƙur'ani ka karanta ba don allah ba wallahi babu lada ko sallan farilla kai ba dan Allah ba babu lada kai sallan azhar da asar magriba isha in dai ba dan Allah bane to Allah baya so ka san wannan abin da kyau an gane ko da sai kai magana ta ilimi ka kawo littattafai da maganganu sallah kamar yadda muka kawo ai muna da maganan malam ya fi ɗari sai na kawo ɗaya jiya dan babu lokaci wanda na kawo kuma hujja ne a ilimin duniya ibn al-usaimin rahmatullahi alaihi ya kawo magana ta ilimi akan wannan matsalan to a takaicin takaitawa shine duk abin da za ka yi don ka ba wani haushi ko don ka burge wani to dama wannan ba na Allah bane ba wani ce wai ai abin da yasa su suke sallan tahajjud suna ƙure laspika wadan su ba wa yan izalan jos haushi saboda sun ce bid'a ne nace ta ai babu lada yanzu kai ne din su ji haushi to sun ji haushin shine ladanka da nassin hadisi aka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya wani abu dan ya burge wajen tashin kiyama Allah zai ce to kai ka burge kuma an gani an yaba shine ladanka yace man amila amalan asharaka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirku yace Allah ya ce duk wanda ya wani aiki a cikin aikin ya tarayya da wani da ni ko dan ya ba wani haushi ko dan ya burge wani ko dan ya samu matsayi ko ya samu shiga wajen wani ba dan ni ba Allah ce to shi da aikin nashi ba na bukata sai in bar shi da shirkan da yi to a fahimci wannan abin da kyau ita ibada ana yi ne dan Allah dan Allah wani a ɗazu aka kunna min wani boys ɗin shi wai an ce mishi ai an yi magana akan rashin dacewan kana ibada kana ɗaukawa kana sa a social media ta ce sukan ba za su daina ba za ka ce musa to dr sani ma ce ko dr rijiyar zuma ne ba za mu daina ba kuma ahalus sunna ne na san shi yanzu shi dr sani yake zagi shi da ya faɗan ma ko rijiyar zuma ne ba za mu daina ba to ina addini a nan wurin ana sai ka hujjan da ta rushe na shi wannan shi ne musulunci ka ce ani ma na karanta a littafi kaza da kaza da kaza amma bai kawo wannan ba fa kawai shi ba za su daina ba kaga dama ba dan Allah yake ba Allah raba mu da son zuciya na'am na'am to akwai wanda ya kawo ɗari biyar yana roƙon a sa ayan shi cikin addu'a Allah shirin da su ta a ba kwamitin masallaci wannan na marayu ne ko na kwamitin masallaci bai indicating ba ko kawo in dai bai indicating ba ya hakuri mala kawo ta nan zan yi hukunci akan ta yanzu nan dala ko ni makawo da muke yawan karatu da shi dala a bashi 500 din nan ai hakuri mala da muku ya hakuri Allahumma amin yakan shigo cikin wani lokaci in yana can to a bashi eh to a aje dai in case ko da yazo inshallah za mu tashi kan aya ta 128 cikin wannan sura mai albarka suratul taha wa billahi tawfiq wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah mai Allah ya ce
bismillahir rahmanir rahim أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Afalan yahdi lahum, shin labari bai zo musu ba ne? su mutane ko su kafurai shi labari bai zo musu ba kam ahlakna qablahum min alqurun nawa nawa muka halakar kafin su daga cikin alƙaryoyi an yi alƙaryoyi manya manya a baya a tarihi daban-daban amma mun halakar da su mun dammara su afalam yahdi lahum shin labari bai zo musu bane haula al-mukazzibin waɗannan masu kareta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima ji tahun bihi da abin da ka zo musu da shi ya kai wannan annabi mai girma kam ahlakna min qablihim min al-umam al-mukaththibina bi rusul qablahum nawa muka halakar daga cikin alƙaryoyi daban-daban waɗanda suka ta manzanni kafin su Allah ya ce yamshuna fi masakinihim su laraba maka gashi suna tafiya suna wucewa ta ainihin gidaddajin su idan ka tashi daga madina zaka je tabuka za ka bi ta ainihin wuraren da nan aka halakar da samudawa ina fata an gane to kaka shi su suna bi ma suna wuce a yana aka halakar da wani na halakar ka je jordan hatta inda aka halakar da mutanen annabi lut wurin yana na an san wurin a ce maka ai wannan area ana aka halakar da mutanen wani in ka je yanki kaza in ka je yanki kaza in ka je misra misali a ce maka inda fir'auna ya rayu aka halakar da shi ga inda ƙaru ne rayu aka halakar da shi da kaga duk wannan bai sai zama mutane wa'azi ba da ayoyi an yi al'ummomi an yi manyan manyan kafirai an yi manyan marasa mutunci shi yasa muka ce duk abin da wani zai a duniya an yi wanda ya fi shi idan za ka yi kuɗi ka kafirce wa Allah an yi ƙaruna kuma har yau ba a yi mai kuɗin shi ba a tarihi ya yi kuɗi ya yi takama ya yi kafirci ya saba wa annabi musa Allah ya halakar da shi ya ce ma shi fa kuɗin da Allah ya bashi saboda tsaban ilimin shi ne inna ma utituhu ala ilmin indi Allah bani ilimin nan ne a wannan dukiya saboda ilimin da nake da shi yana da ilimin kasuwanci ya san tattalin arziki ya san shige da fiti yana da connection shi a ganin shi wannan dabaran ne ba shi wannan arzikin Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da dukiyar shi gaba ɗaya da gidan shi muka ainihin kik sa ƙasa ta tsage suka afka a ciki suka zamo tarihi to idan mulki kake ji da shi kuma da sarauta an yi fir'auna shi da sarautan ta kai sarauta ya ce ana rabbukumul a'la kuma an halakar da shi ya zamo tarihi idan kai misali kana alaka ne da wani babba ka zama munafiki to an yi hamana ina fata an gane duk munafurci wani sa ko pa ko wani protocol to bai kai hamana ba an gane ko to amma Allah ya dan marhamana ya zama tarihi kisa duk abin da za ka yi nan kurkusa ga sa Abu Jahalin a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ji da kansu sun isa su ne da Makka su taka kowa su Walid bin Mughira su Utuba su wane ne duka Allah ya dammarar da su suka zama tarihi a filin Badar yara kanana yan shekara 25 suka kawar da Abu Jahil daga duniya to shine Allah ke cewa nawa na muka halakar daga cikin alƙarori waɗanda suka gabace su sannan kuma yamshuna fi masake ne suna ma tafiya fa su mutane ta cikin gidaddajin su idan kana yawo a duniya duk za ka ga waɗannan abubuwa a ce maka nan wajen tarihi kaza ne nan aka yi suwa ne nan aka yi suwa ne idan ka ɗauka ko a nan ƙasan misali idan ka je wuraren da ake da tarihi irin su daular borno misali irin su sokoto irin su daura a ce maka na anan suwa ne suka rayu amma ya zamo tarihi yanzu babu su sai da ce ga inda wane ya zauna mutumin kirki ne ko na banza a shigar da a ce maka wani zaure da aka shigar da mu a sokoto aka ce a nan shehu dan fodiyo ke bada karatu Allah mishi rahama a zo da littattafai tun daga alari har muktasar har mu dawwana ana ake baje kolin su a zo da bukari da muslim ana ake baje kolin su da nahau da sarfu da balaga da mantiki da duka to kaga sun zamo tarihi mutanen kirki ne in ma tsinannu ne kuma an yi to shi ne yamshu na fi masaki ne shi yasa wani ke cewa ainal mulukul lati kanan musaltanatan hatta saqaha bi ka'sil mauti saqiha yace ina masu mulki da aka yi manya manya masu iko da ji da isa amma kash an shayar da su mutuwa da kofin da ake shan mutuwa yadda ka san a ɗau ruwa a ba mutum ya sha haka aka shayar da su mutuwa suka zamo tarihi na sha ba mu misali a najeriya ba abin da ba mu gani ba duk abin da wani zai gaya mana mun gani mu ma'anan kasan misali idan misali kana ji da mulki ne an yi su janar abacha sun zamo tarihi ina fata an gane ya zamo tarihi sai dai ga hoton shi a ce maka shi ya mulki lokaci kaza an gane ko idan misali masu kuɗi ne an yi su da yawa daban-daban su a biyola masu kuɗi ne su a damu ɗan kabo su wane su wane su wane sun zamo tarihi babu su idan kuma ilimi kake ji da shi kowane bangare kake an yi ina faɗa wanda muka sani ne wanda wanda muka ji labarin su shi sai kabaka mamud gumi sun shure su abul fatahi na maiduguri ga sunan ire-iren su su shak nasiru kabara duka babu duk abin da kake ji da shi sun fika idan sarauta ne ina su ado bayero su lami da adamawa su macido babu an zamo tarihi babu su wannan kaga dukan mun san su ne shi yasa nake faɗan su idan ma iskanci ne ina su fela ko ba ka ba shi ma babu shi ya zama tarihi wanda shi fant yake sawa tsirara yake yawo da shi ya waka shi da fant ba riga yana wiwi shi ta kai kawarin hannun mutum to dan iska ne ba mu gani ba to shi yasa Najeriya komai muna da shi kun fance na abin da kyau karshe dai shine a ce da an yi suwa ne Allah sai ce to inna fi zalika laayatin lalle cikin haka akwai ayoyi amma fali ilun nuha kadai ga masu hankali mai hankali ne kaɗai ki gane cewa kai lalle wannan abun fa akwai abun tsoro a ciki amma wanda yake ba ulin nuha ba ne ba shi ba zai gane ba shi yasa Allah ce ma tazakkaru illa ulul albab ba masu tunani su ɗauki wa'azi sai fa masu ainihin zurfin kwakwalwa masu zurfin hankali shi yasa Allah ce man yahdillahu fa huwa almuhtadi suratul araf duk wanda Allah ya shirye da shi bisa falalan shi to wannan shine shirye yace wa man yudlil fa ulaika humul khasirun duk wanda Allah batar bisa adalcin shi dan ya san bai cancanci dama shiriya ba waɗannan su ne hasararru Allah sai ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun ita hakika mu halicci da yawa daga cikin mutane da aljanu su zama abincin jahannama mun halice su ne dama wani kai da ka gan shi kasa wanda ya dace da jahannama dan dai ba kai kake hukunci ba na fata an gane wani in ka ga sabon Allah shi da rashin mutuncin shi banda jahannama ba abin da ya dace da shi ko ba wanda ya sai mishi wa'azi kamar sa wa'azi ma sai a kama ka to in ba jahannama bai na za ka yi wannan yasa Allah ce kasiran min aljinni wal insi mun zara'anahum li jahannama mun halicce su ne kawai dan jahannama yace lahum qulubun la yafqahuna biha gashi suna da zukata dai ba sa iya fahimta gashi gaban mai hankali amma ba mai hankali bane ba sai su Allah ya ce walahum a'yunu la yubsiruna biha gashi suna da idanu amma ba sa gani da idanu ba sa ganin gaskiya su gane ta walahum azanu la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa ji ba sa jin gaskiya Allah sai ya ce ulahi kal an'ami waɗannan kaman dabbobi suke yace bal al-idrabiya kenan al'ibitaliya in ji malaman nahu ko malaman lugga wannan balce ta an rushe abin da aka faɗa a baya aka ce su kaman dabbobi ne bal bari ma dai hum azal sun fi dabbobi bata dan dabbobi suna ɗaga ga Allah ba ran da aka ga raguna sun yi zanga-zanga saboda babbar sallah ta yi ko an taba gani harama kaga sun yi Allah ɗaga kenan babu ran da aka ga kaji suna zanga-zanga za a yi sallan azumi sun yi wa Allah da'a kenan sun miƙa wuya babu ran da aka ga bujimi na zanga-zanga saboda damuna ta yi za a yi huda da shi ke sa Allah ce balhum azal sun mafi dabbobi bata dabba na da'a su ba sa yi Allah ce ulaka humul gafiluna waɗannan ka su ne gafalallu wanda suka gafala daga gaskiya ba sa ko fahimtanta Allah sai ce a falame sirru fil ardi shin ba za su yi tafiya ba ne a ban ƙasa su ga ababen mamaki kai in kai tafiya a ban ƙasa za ka san lalle Allah shi ne Allah in ka ga teku kaɗai ka san Allah ya isa ba wanda zai iya kwantarolin teku in ba Allah ba in Allah ce teku balle akwai mai tare ta wallahi babu wannan sama ya ce faɗo akwai mai iya tare ta babu ka taɓa garan da aka je gyara rana ta ɓace ana gyarawa muna ta jira gari bai waye ba a ce ana kokarin shawo kan matsalan babu shi Allah ce to fatakunu lahum qulubun ya kasance sun samu ainihin zukata yafqahuna biha da za su dinga iya fahimtar abubuwa da su sai ce ko kuma kunnuwa waɗanda za su na ji su gane da su Allah sai ta fa'innaha la ta'mal absara walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ya ce ai ba idanun ba ne suka makanci a zukatan ne suka makanci walakin ƙulubun latifi su duri zukatan da ke cikin kiraza ne sun makanci kesa ba za su taɓa ji ba ba za su iya gani ba kesa mai infiraji ya ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba duk wanda ya riga ya zama makaho a zuciya to ganin shi ba shi da amfani kesa malamai suka ce za ka ga mutum yana da hankali amma ba shi da fahimtar addini kamar ba shi da hankali za ka ga hankali ga wayo amma babu hankali ba wayo sada ba shi da fahimtar addini ba shi da ilimin addini shi yasa wani mai baiti yake cewa wai an samu tattaunawa tsakanin hankali da ilimi ilimin sanin Allah kenan hankali yace shi yafi matsayi da daraja sai shi ilimi ce a'a ai ni nafi matsayi ni fi daraja da suka tattauna suka yi ainihin muhawara sai mai da abun baiti ya ce ilimul alimi وعقل العاقل اختلف من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف كيت فالعقل قال أنا أحرزت غايته والعلم قال أنا الرحمن بوصفه wai da ilimin mai ilimi da hankalin mai hankali suka yi saɓani wa haifi wani daraja sai shi hankali ce aini na fi komai na tattara komai don komai sai a ce sai da hankali fal ilmu sai shi ilimi ya ce anar rahamanu bi wasafa ubangijin rahamanu bai taɓa siffanta kanshi da hankali ba ma sai dai da ilimi ina fata an gane daga cikin sunan allah babu al'aƙilu amma ku al'alimu innahu alimun hakim wa huwa al'alimul hakim to sai suka ce a shi hankali idan ba a masa da baibayi da ilimi ba to ba shi da hankali ina fata an gane yana bukatan da baibayi setin da za a masa don ya san Allah ai turawa suna da hankali yahudawa suna da hankali suna da dabara suna da wayo amma tun da babu tauhidi a ciki sai abin sai ya lalace sai kana gani suna ta abu na shirme na rashin hankali ina fata an gane shi yasa Allah ya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan ayan da Allah ya kawo ta a cikin suratu taha akwai shiganta a cikin suratu as-sajada Allah ya ce a walam yahdi lahum kam ahlakana min qablihim anan babu min sannan anan fa'un ne can kuma wawun anan afalam can kuma awalam yahdi lahum kam ahlakana qablahum anan can kam ahlakana min qablihim ina fata an gane to sai a ƙarshe ce inna fi zalika la'ayatan li ulil nuha anan ce kuma inna fi zalika la'ayatin afala yasma'un lalle cikin wannan akwai ayoyi shin mutane kan ba sa ji ne in ji Allah me yasa mutane ba sa ji Allah ke tambaya fa ya kamata mu zanto masu ji to da Allah faɗi wannan ayan sai ce walaula kalimatu sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma yace walaula kalimatun sabaqat min rabbik in banda kalma ta riga ta gabata daga ubangijinka sabakat ta riga ta gabata cewan Allah ba zai kama mutane da azaba ba sai ya tsayar musu da hujja ina fata an gane ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ba azzalimi bane ba bai taba kama mutane da laifi sai ya tsayar musu da hujja an fahimci wani abin da kyau in ba kuma ba mun karanta a tafsirin mu na ran laraba wajen innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabina na cikin suratul al-baqara wajen man amana billahi sai da muka yi kwana biyu a rama ya man amana billahi din nan muka kawo maganganun malamai na da da na yanzu tun daga sahabbai har zuwa kansu usaimin muka yi baje kolin dalilai to akan wannan Allah yana tsaye da hujja ne kan ya kama mutum da laifi to sai Allah yake cewa walaula kalimatun sabaqat min rabbika in banda alkawari ya riga ya gabata Allah ya yi wa kansa alkawari shine cewar da wani ajali kuma ƙayyadajje ajalin musamman lakana da zaman malamai suka ce wannan ayan akwai a takadimu wa ta'khir yanda zance yake walawala kalmatu sabaqar min rabbika wa ajalin musamman lakana da zama ai da ba dan kalma ta gabata ba daga ubangijinka cewar ba zan yi mutane azaba ba sai na tsayar musu da hujja da wani kuma ajali ƙayyadajje lakana da zaman da ya zama wajibi sai na azabtar da su amma ba zan yi ba saboda rahamata ta riga ta gabata cewa ina tsaye da hujja kafin na kama mutum da laifi to shi sa kai ma kar ka taba kama mutum da laifi sai ka tsayar mishi da hujja wanda na rushe zargi kenan akwai wanda zai zauna ta zarge zarge shi kadai ya ta jin haushin mutane ba abin da aka mishi kuma ya ta ran shi ta kunci yana jin haushin wancan yana jin haushin wannan ba abin da aka mishi an gane ko yanzu gane ke kowa makiyin shi ne kuma shi ne makiyin kanshi ya ke zauna lafiya da mutane ko tuntube ya ce a wani ne shi sa ne tuntuben nan dama wani ya ce zan gani an gane ko ya sa kanshi a cikin damuwa alhali ba haka bane ba to ka tsaye da hujja kafin ka kama mutum da laifi wannan shine abin da ya kamata shi sa wani da ya zo masallacin annabi alaihi salatu wassalam sabon musulunta ne ana zaune ana karatu kawai sai fitsari ya dame shi ya dubi inda ya dace je tsuguna ya fitsarin shi a masallaci sahabbai suka yi ca a kan shi annabi ce ku kyale shi ci gaba da fitsarin ka sai da ya gama da ya gama fitsari annabi ce a ebo ruwa a guga aje a juye a kan wannan inda ya fitsarin abinda annabi ya fara shine a kashe wannan matsalar tukunna ba shi ake magana ba yanzu ya ku masu bin tsawon nan to ku je ku ebo ruwa ku zuba akan fitsarin da yi tunda abin faɗa je masallacin yashi ne an gane ko babu kafet da aka zuba sai annabi ya kira shi ya zauna ya ce to ka ganin wurin an gina shi ne don sallah da karatun qur'ani da zikiri da kaza ba a fitsari a nan in ana jin fitsari waje ake zuwa ba shi kenan ba to bai sani ba sabon musulunta ne inda an fusata ya ce na ma fita musulunci to kaga annabi ra'ufur rahim din kenan to annabi ya dauka an gama sai ce yawwa kaga wanda iya zama da mutane amma kuna ta min ihu yace ya Allah ka min rahama ni da Muhammad waɗancan banda su annabi yace da saura kenan alaihi salatu wassalam annabi ya kira shi yace innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum ai waɗannan su ma ƴan uwanka ne aljannan su ake a shiga da yawa ba na mutum biyu bane ba kuma sun maka tsawa ne dan su ba ba sani ba yace to ya Allah haddasu alaihi salatu wassalam yasa Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah bil mutawakkilin yace inda ka kasance mai zafin rai wanda baka iya mu'amala ba da sahabban sun watse maka yace amma ina kana da saukin kai yasa ake ta taruwa kowa ke zuwa kaga wanda fi kowa gaba da annabi ya zama masoyin shi shi yasa wani daga cikin kafirai abraham lincoln ka san komai muna kawowa to shi abraham lincoln shine baban demokuraɗiyya duk wani demokuraɗiyya a duniya definition din demokarasi abraham lincoln ya kawo ta is the government aha kaga kowa ya iya ko ya saba sai na kawo baiti kun shiru to wannan is the government din by the people ko for the people and of the people to wannan abraham lincoln shi ya fara wannan magana ta zama muttafaqun alaihi kaman bukhari da muslim to shi abraham lincoln yana cikin shugabannin amurka da in ana maganan waɗanda ake kauna in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu to duk yan demokaradiyyar duniya shine baban su shine babban shehin su inda ka san abubakar as-siddiq a wurin mu haka suka dauki abraham lincoln to yake cewa wai na ci nasara akan abokan gabana lokacin da na mai da su masoyana kun gane ma'anar magana in kana so kai difitin makiyinka to ka mai da shi masoyinka makiyinka ka mai da shi mai kaunanka to shine kayan nasara akan shi ba kai ta creating enemies wa kanka ba kai ta kara kanka abokan gaba ba shi ake so ba a masu gaba da kai din su gane su kaunace ka dama ba su fahimce ka bane to shine kayan nasara to shi sa duk mai da'awa kada dauka ya ta kalubalantar mutane shi ake bukata a ya za a fahimce shi ya za a kowa ya gane ya za za haɗu gaba ɗaya ai wa Allah aiki ina fata an gane da 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi da talakawa da 'yan boko da malamai da ɗalibai duk a haɗu ai wa Allah aiki a tafi aljanna shi na abin da ake bukata amma sai ka tsuki abin ba ka so kowa ya shiga to shi kuma Allah ba haka yake so ba an gane ko to sai Allah ya ce annabi yana da saukin kai shi yasa sahabbai kowa ke son shi alaihi salatu wassalam shi yasa kuma mu ma muke son shi yasa duk mutumin kirki ma ke son shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mi فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fasbir kai haƙuri ya kai wannan annabi mai daraja kaga tasliya yanda annabi ke ake lallashin shi Allah da kanshi ke ta fasbir kai haƙuri anta kaga fasbir fi'ili ne amri majzumun ko yawa wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban fihi taqdiruhu anta ya rasulullahi ba wanda zai shiga na in ba shi ba fasbir kai hakuri ya kai wannan annabi mai girma alama ya kuluna akan abin da suke faɗa akan ka dan ba haka bane ba a lokacin da aka ce kai kaza ne ka san ba shi bane to sai mi ina fata an gane shi yasa matan Abu Lahab da ta zo tana zagin annabi alaihi salatu wassalam wani abin mamaki annabi yana zaune shi da abubakar siddiqu a wajen ɗakin ka'aba ta shigo ta ce abubakar ina manzan allah kuma gashi suna tare allah ya makantar da ita shi kaɗai ne ba ta gani a wurin ta zo tana zagin shi a cikin wasu baiti sai abubakar a siddiq ƙwarar shi ya ɓaci annabi ce ai ba jini take ba sunan da ta kira ba sunana ba ne ba ban gane ko kun gane ba yanzu kai misali sunanka abdullahi sai aka zo ana zagi da wani suna ba a kira sunanka ba to sai me in an yi sa a kira sunana mana ina fata kun gane to haka ake zama da mutane yanzu wani can yake zagi dan bai kira sunanka ba in ka jana zagi a kasuwa to tsoronka ake yi in an yi sa a ce kai ne sai ce karka da ai ban take zagi ba ko ba za ta iya gani na ba Allah ya makantar da ita saboda shi Abu Lahab din baffan annabi ne an gane ku amma ya kafurta da shi da matarsa suka dinga kullawa annabi sharri kala kala har Allah ya fushe ce tabbade da abi lahabin wa tabba har tashin duniya ana karanta kasan ba mai taba annabi zauna lafiya kowane ne shi alaihi salatu wassalam Allah ce fasbir kai hakuri alama ya kulun akan abin da suke faɗa a kanka ya kai wannan annabi mai girma su ce maka makaryaci su ce maka matsafi su ce maka boka duk Allah na ba su amsa shi yasa wani abin mamaki idan ka duba duk inda aka faɗi annabi kaza ne Allah sai ba da amsa suka ce sha'irun majnun haka suka kira shi Allah sai ce wa ma'allam nahu shi'ira wa ma yan bagi lahu ba mu koyar da shi waka ba waka bai ma dace da shi ba in huwa illa zikirun wa qur'anin mubin li yunzira man kana hayyan wa hikal qawl al kafirin annabi na wa'azi ne kai ga ma man kana hayyan ga wanda yake rayi aka ce rayuwar zuciya ake nufi sannan in ka duba Allah ya ce wala bi qawli kahin qalilan ma tu'minu wala bi qawli sha'ir qalilan ma tadhakkarun shi yasa wata rana wani daga cikin sahabbai kafin ya musulunta yace yazo ji annabi yana sallah yana karanta wannan sura kina ta sauraron qur'ani sai ce kai wannan mutumin ba karamin mawaki bane ba wannan wakan da yake rerawa babu wani balarabin da ya iya ta yana faɗan wannan annabi ya zo daidan wala bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun ya ce to ko da ya ji ni ne Allah sai ce maganan nan ba maganan mawaki ba ne ba ina fata an gane sai ce to tun da har ya ji maganan da nake a zuciya kuma yana nesa wallahi boka ne sai Allah ce wala bi kauli kahin kuma annabi sallah ke bai san yana nan ba ina fata an gane ai dalilin musuluntar shi kenan ce ina magana a zuciya kuma yana bani amsa kun fahimci wani abin da kyau to alkur'an sai Allah yake cewa innahu laqur'anu wannan alkur'ani ne to a wannan ayan Allah ce fasbir kai hakuri alama ya kulun akan abin da suke faɗa akan ka na kai mawaki ne kai boka ne kai kaza ne kai kaza ne suka ma zo suka ce ai akwai wani mutum da ke zuwa daga habasha shi yake koya annabi wannan abin saboda kafin annabi ya zamo annabi yakan zo da yamma a makka ya zauna a wata majalisa yana hira a wajen wani dattijo to shi wannan dattijon zuwa yake daga habasha ɗan kasuwa ne yana kasa kayan shi yana sayarwa a makka to annabi ba ko ina yake zama ba saboda shirme da sabon allah na lokaci sai ya zaɓi inda zai zauna in ya ma kama zai shiga mutane kenan to wannan dattijon yana kan addinin su na kiristiyaniti baya shan giya baya caca baya boton gumaka suna kan addinin annabi isa to annabi sai ke zuwa gunshi suna hira sai aka ce ai wannan tsohon nan da yake zuwa gunshi dan habasha shi yake koya mishi wannan abu Allah sai ba su amsa yace wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin yace ai mun sani suna cewa wani mutum ne ya koya maka wannan qur'ani yace ta wanda suka jingina maganan gare shi ba balarabe bane ba mutumin Ethiopia ne wa hadha lisanu arabiyyun mubin wannan kuma ƙur'anin larabci ne ya fi ƙarfin shi balle ma ya koya maka Allah sai ya ce to ku ya haƙuri kan irin waɗannan maganganu ya kai wannan annabi mai girma wa sabbih bihamdi rabbi ka yi tasbihi ka gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana sai su malamai suka ce ana ana nufin sallan asuba sannan wa qabla wa qabla wa qabla gurubiha ka kuma yi sallah kafin faduwar rana suka ce sallar la'asar kenan sai Allah ce wa min ana illali haka nan a wasu lokuta na dare kuma fasabbih ka sake yin tasbihi suka ce aka sake yin sallah suka ce tace sallar magariba da isha wa tarafan nahar haka na a gefen rana kuma ka sake yin wata sallah suka ce sallah azhar da fata an gane kaga salloli guda biyar sun zo cikin waɗannan ayoyi Allah sai ya ce la'allaka tarda dan a saka maka da abin da zaka yarda da shi a saka maka a saka maka har ka ce ka yarda Allah ce wala safa yudika rabbuka fatarda da sannu Allah zai yi ta baka har sai ka ce ya isa ya kai wannan annabi mai girma to wannan ayan da Allah ya ce fasbir kai hakuri Allah ya yi ta ba annabi hakuri a Qur'ani a wurare da yawa ya yi ta ba shi hakuri fasbir fasbir ba su da iyaka arama ko za ka mana wasu Allah ya ta maganan fasbir a Qur'ani cikin suratu kaf Allah ce mai fasbir alama ya kulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla al-ghurub kai hakuri akan abin da suke faɗa kai dai kai tasbihi kafin fitar rana kuma kafin faduwanta wasu malamai suka ce ana nufin sallan asuba da sallan la'asar wasu malamai suka ce azkaru sabahi wal masa'i zikirin safe da kuma zikirin yamma Allah sake faɗa cikin suratul muzammil yace wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai haƙuri a kan abin da suke faɗa ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau ka duba in za ka ƙaurace ɗin ma mai kyau babu cin mutunci babu zage-zage hajaran jamilan kaga inda Allah kyau annabi tarbiyya wanda ya samu tarbiyyar shi daga wurin Allah kenan Allah sake faɗa kuma cikin suratul rum yace wasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun kai haƙuri sai ce kada waɗanda ba su da yaƙini ba su da imani su rena maka hankali ina fata an gane kar su ainihin yaudare ka kai da kai haƙuri kan abin da Allah ya ɗora ka akai ya sake ce fasbir inna wa'adallahi haqqun cikin suratu yunus kai haƙuri tabbas alƙawarin Allah gaskiya ne to kaga ire-iren waɗannan haka ya ta ba shi haƙuri fasbir fasbir ba su da iyaka ya ce fasbir kama sabar ulul azimi minar rusuli wala tasajil lahu kai hakuri kamar yadda annabi nuhu da musa da ibrahim da isa suka yi hakuri yace wasbir innal aqibata lil muttaqina kai hakuri kyakkyawan karshe yana ga masu takawa fasbir li hukmi rabbika wala tutminhum athiman aw kafura yace kun fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina duk wannan hakuri Allah ke ba manzo Allah fasbir sabaran jamila to wannan ayoyi da Allah ke ci annabi kai haƙuri kai haƙuri me suke nunawa ababe ne guda biyu na farko mahimmancin haƙurin da kuma alkhairin da ke cikin haƙuri din suka ce babu abin da za ka yi shi ka ci riba sama da haƙuri babu abin da za ka yi kuma ba za ka yi hasarar shi ba in ba haƙuri ba amma akwai haƙurin da kuma yakan zama sakarci ku fahimci wani abin da kyau akwai haƙuri wanda yake mai kyau akwai haƙuri mara kyau haƙuri akan an ci mutuncin Allah an ci mutuncin manzan Allah an ci mutuncin dokokin Allah an kare tauhidi to nan ba a haƙuri matuƙar kana da iko kana haƙuri da inda baka da iko kun fahimci na abin da kyau amma inda kake da iko haramun ne a taɓa Allah da manzo ka ce to na yi haƙuri suka ce nan ba haƙuri ba sunan shi wawanci kun gane ko ko kuma a taɓa wani abu da ya shafi mutuncinka wanda kana da daman ka hana abun faruwa ka bari ya faru ka ci kai haƙuri suka ce shi ma ba haƙuri ba ne ba misali matarka ta zagi mahaifiyarka ka ce ka yi haƙuri wannan haƙuri sunan shi ba zai yi ba ina fata an gane ko kuma ka ga ɗanka ya wani abu na rashin kyautawa kuma ka ci ka yi haƙuri kana da iko akan shi to haƙuri wanda ake a samu lada shine haƙuri wurin bin Allah an gane ko haƙuri wurin jarrabawar rayuwa da matsalolin rayuwa da haƙuri akan waɗansu da suke cutar da kai kan bayan da ka iya da su to ire-iren waɗannan haƙurin idan kai sai Allah baka lada kuma sai ya ɗaga darajanka ina fata an gane sannan kuma da Allah ke ta bashi haƙurin ba ƙaramin daraja yake da shi a wurin Allah ba Allah ya damu da shi kenan shi yasa ta maimaita kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri yace kuma la Allah ka tarda saboda a maka sakamako wanda har sai ka yarda da shi ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari ya ce ran tashin kiyama Allah zai ce ya ahalar jannati ya ku yan aljanna fa ya ƙuluna ke su ce labbai ka rabbana wa sa'adaika kowa sai ya amsa wa Allah yan aljanna zai kira kowa sai ya ji magana Allah yanda annabi ji magana Allah daren Isra'ila da Miraji haka duk dan aljanna a ranar zai ji magana Allah maganan Allah da gaske ya take shi ya bar kan shi sani ina fata an gane to Allah zai kira yan aljanna sai ya ce hal radaitum shin kun yarda da abin da na baku kun gamsu sai yan aljanna su ce wa malana la narda ya ubangiji me zai hana mu yadda ai mun samu abin da ma ba mu yi tsammani ba abin da muke tsamman za a ba mu an ba mu abin da ya fi haka ya Allah mun isa mu ce ba mu yarda ba ai wannan abin ba aikinmu ba ne ba mu shi wannan falalanka ne da rahama ya Allah dan ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi sai dai da rahama Allah aikin sabab ne kaman kamun kafa ne ina fata an gane amma idan aikin ne kadai wallahi ba mu shiga aljanna da ni'iman da Allah ya maka in yace ka biya shi wannan aikin ba zai kai ka aljanna ba ina fata an gane to za mu yi aiki ne muna sa ran Allah zai ba mu aljannan ne cikin falalan shi da rahaman shi ba dan mun isa a bamu ba ina fata an gane a Allah mun yi aiki ka yi haƙuri ka tausaya ka bamu dan rahaman ka to sai yan aljanna su ce ya ubangiji ka ba mu abin da ba ma tsammani wa qad a'taytana ma lam tudi ahadan min khalqika ka ba mu abin da a cikin halittu kan baka ba su ba dabbobi an mai da su kasa su babu su ma yan adam ne ake ba su aljanna mala'iku suna ta hidim dumu da aiki an gane ko to idan aka faɗi wannan faƙala sai Allah ya ce sai ga yan aljanna ya ce inni o iku abdal min zalik zan ba ku abin da ya fi wannan falala zan ba ku wani abin da ya fi wannan fa ya ƙulu na hesu ce wa ayu sha'in abdal min zalik ya Allah me ya fi wannan kuma akwai wani abin da za ka ba mu wanda ya fi wannan ya Allah fa ya ƙulu sai Allah ce uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum abada yace na saukar da yarda ta akan ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada to sai annabi yace wannan abin da yan aljanna za su ji daɗin da za su tsinci kansu a ciki daɗin shi ya mafi zama aljanna dan ana ta tunanin kar kuma Allah ya fushi fa ya kore mu a gidan nan ina fata an gane wannan tunanin zai zo yan aljanna sai ce to na saukar da yarda ta akan ku har abada ba zan yi fushi da ku ba wani hadisi daban hadisi na shi ma tabbatacce daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin sahihu muslim annabi ce yuqalu ya ahlal janna za ce ya ku yan aljanna inna lakum indallahi maw'idan mala'iku ne za su yi wannan kiran ya ku yan aljanna Allah ya ce lalle a sanar da ku yana da wani alkawari da ya muku wanda a yau zai cika wannan alƙawarin yan aljanna idan suka fa yaqulu wa ma huwa su ce menene kuma bayan Allah ya sa fuskokin mu sun yi fari Allah ya ya ainihin nauyaya ma'aunin mu da aikin alkhairi ya tsallakar da mu jahannama ya samu cikin aljanna kuma me zai mana bayan wannan annabi ya ce sai a yayi hijabi ya ce fayuk shaful hijabu sai a yayi hijabi ya ce fayen duruna ilaihi duk dan aljanna su ya ga Allah annabi ce fa wallahi na rantse da Allah in ji manzan Allah alaihi salatu wasalam ya ce ma a tsahun khairan minan nazar ilaihi wa hiya ziyada babu wani alkhairin da Allah zai ba yan aljanna mai daɗi kaman ganin Allah ya ce ita ce ziyada da Allah faɗa cikin suratu yunus lillazina ahsanul husna wa ziyada kan izu ko yawwa lillazi na ahasanu waɗanda suka kyautata aiki alhusna suna da aljanna wa ziyada da kuma ƙari ƙari shine ganin Allah ɗin Allah ka samu na ci ha ba in ka ga Allah ai ka gama mala toran tashin kiyama insha Allah yan aljanna duk za su ga Allah Allah ce wujuhun yawma idhin nazira nadiratun ila rabbiha nadira a ranar wasu ɗansu fuskoki nadira suna haske suna kyalli da sheki saboda mai ila rabbi hanazira suna kallon ubangijinsu subhanahu wa ta'ala to Allah ya faɗa annabi wannan ayan sai ya ce mai kuma
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Allah ya ci gaba da ainihin magana da manzon Allah alaihi salatu wassalam dan gatan Allah Allah ce wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhu wala tamuddanna aynayka karka ainihin zura ido karka ainihin miƙar da idanunka kana kallo ila ma matta'na bihi zuwa ga abin da muka jiyar da kafari daɗi da shi kar hankalinka ya tafi wurin kar ma ka kai hankalinka kar ma ka kalla kar ka damu dan ka ga wani mai sabo na cikin ni'ima kada kyar maka da hankali shine ma'anar wala tamuddanna aineka kar ka kalli sarkin farisa ko sarkin rom ko sarkin kaza a wannan lokacin da suke cikin dauloli da ni'ima wala tamuddanna aineka kar ma ka miƙar da idanunka ila ma matta'ana bihi na abin da muka jiyar da su daɗi da shi azwajan nau'i daban-daban ga mulki ga kuɗi ga mata ga motoci ga jiragen sama ga iko ga kaza kare ta ma da hankali shine azwajan ai asnaf nau'i daban-daban Allah ce min home wasu daga cikinsu ba ma kowa aka ba wannan ba akwai wanda yana kafircin kafin shi jin daɗi akwai wanda yana sabon Allah kuma kai mai imani kafin jin daɗi yasa Allah ce min home wasu ne daga cikin muka bawa yasa Allah ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu kuma ya ce duk wanda ke so a yi gaggawa a bashi rabon shi a nan duniya ci aljanna la hufiya za mu gaggauta mu bashi rabon nashi da duniya amma ma na sha'u abin da muka ga dama ba abin da yake so ba na ma kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama akwai wanda ba za mu bashi ba ga kafirci ga talauci ga sabon Allah ga talauci shi yasa ana ce liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madahura Allah ya kiyaye to sai Allah yake cewa zaharatul hayati duniya ba wani abu ne face wani dan kyale-kyale na duniya zaharatul hayati duniya duk abin da zaka gani kyale-kyale ne na banza yasa aka amfani da fulawa zaharatul fulawa kenan ka san fulawa idan ta fito abun sha'awa idan ka batta ba ta lokaci za ta motsi ta bushe ina fata an gane to duk wani abu na duniya haka yake duk wani mai kyau in yi shekara ɗari mai kyau ne ba shi da kyau ko ba ka ba duk wani abu wanda yake mai kyau ba shi shekaru an daina yayin wannan abu wani daban kuma ake misali ce zaharatul hayatid duniya duk wani gida da aka gida shekaru hamsin baya yanzu ana yayin shi ina ya zama lokal motan da ake hawa shekaru hamsin baya yanzu abun dariya ce ma haka ne ko ba haka ba to haka duniya take duk wani abu da ka sani ba shi shekaru zaharatul hayatid duniya ne yadda ka san fure zai fito abun sha'awa bayan lokaci ya zama ko ba abun sha'awa ba to haka ababen duniya suke in ka tuna shekaru ashirin baya wata nokiya ce ta titiritin ake ado da ita yanzu akwai ta mako babu to kaga su wannan samson da iphone din nan bayan shekara ashirin wani abu daban kuma ake ba yayin wani abu daban ake kuma to haka duniya take duk motan da za a hau gidan da za a gina matan da za a aura dukiya da wane ne kai hatta kuɗi ma kuɗin da ake amfani da shekaru hamsin baya wani ma bai taɓa ganin shi ba to zaharat alhayatin duniya ne kar ka taɓa bari ma ta yaudare ka sai Allah ce linafti nahum fihi imamu kata da ya ce ai linafti lahum dan mu jarrabe su Allah yakan ba da dan ya jarrabi dan adam zai bi Allah ko ba zai bi Allah ba dama Allah zai iya jarraban ka imani abu guda biyu ne in ji Ahmad ibn Hanbal ya ce a lokacin jarrabawa kai haƙuri a lokacin ni'ima kai godiya waɗannan abu biyun su ne imani haƙuri lokacin jarrabawa godiya lokacin ni'ima Allah sai haɗa maka su cikin aya guda ɗaya ya ce inna fi zalika la'ayatin ya ce me yawwa aramma jira nake ku kawo inna fi zalika la'ayatin suratu ibrahim likulli sabbarin shakur sabbarin inda ibtila'i shakur inda sarra lokacin farin ciki da ni'ima a gode wa Allah a mishi da'a lokacin jarraba kuma ai hakuri wannan abu biyu shine imani to Allah ce li naftinahum fi dan mujarrabe su wa rizqu rabbika khairun yace arzikin ubangijinka shine alkhairi ba alkhairi sama da arziki daga wurin ubangijinka wa abqa kuma shine ke dawwama ya wanzu duk abinda ba Allah ba ba zai wanzu ba duk abin da ba na Allah bane ba kuma sunan shi kararre ina fata an gane yasa ne mai baita ce annafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la daral mar'i illa illa me aba arama la daral mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wai rai tana ta kuka akan duniya duniya duniya ta san fakarya ne duniyar nan sai ambata ina fata an gane ya ce in ka gina alkhairi ka samu alkhairi a can in ka gina sharri kuma ka samu sharri to Allah ce wa rizqu rabbika khairun arzikin ubangiji ka shefi alkhairi wa abqa kuma shi dawwama shefi wanzuwa gidan aljanna kina Allah ka bamu lokaci ya kuma na uzuma na'am to yana ga za mu tsaya a nan wannan ayan za mu tashi akan ta mu hada ta da ayan gaba idan Allah kai mu gobe insha Allah kuma a gobe za mu kammala wannan sura suratul taha insha Allah abin da muka faɗa na'am abin da muka suka ce nan yana ga zamu na ajiye shi muna karanta in za mu fara karatu yana shigar mana abin da tsarin karatu abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh